قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله وقال تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وبشرى للمسلمين وسماه روح الامين وسماه روح القدس وقال تعالى فلا اقسم بالخناس الجوار الخناس
haka karatun yake karanta fala uqsimu kunnas
fala uqsimu kunnas al-jawari kunnas يعني الكواكب التي تكون في السماء غائبة أي مخفية قبل طلوعها مختف مختفية مختفية
مختفية مختفية قبل طلوعها فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء فإذا غربت ذهبت إلى فلانها الذي يحجبها والليل إذا عكس أي إذا أدبر وأقبل الصبح والصبح إذا والصبح إذا تنفس أي أقبل إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي مطاع في السماء أمين ثم قال وما صاحبكم بممنون أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يسحبكم إلى إذ كنتم لا تدركون أن ترون الملائكة أن تروا الملائكة كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
طب يا إسلام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدن كيا أتشكين قدن كانوا وانا يمتي na litinin daren talata yau 29 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan biyar miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatun littafin nan mai suna alfurqan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan واللفر تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasinmu na 79 idan ba mu manta ba da gabar da malam yake mana magana a kanta shine bambancewa tsakanin waliyan Allah da waɗanda ba waliyan Allah ba dangane da abubuwan da sukan bayyana ta hannunsu abinda zai bambanci tsakanin waliyin Allah da wanda ba waliyin Allah ba shi waliyin Allah shine wanda yake kan tafarkin Allah yake kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya sabawa abinda Allah ta'ala ya saukar na wahayi sawa'un kana qur'anan aw sunna qur'ani ne ko sunna ce wannan shine waliyin Allah shi kuma wanda ba waliyin Allah ba shine wanda yake bin shaydanu yake bin abinda shaydanu suke yi masa wahayi da shi yake bin soye-soyen zuciya yake saba wa hanyar Allah da manzansa wannan shine waliyin shaidan kuma shine makiyin Allah shine makiyin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan malam ya kawo mana batun waɗanda suke makiya Allah waɗanda shaidanu suke yi musu wahayi ko suke yi wa junansu wahayi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura Allah ta'ala yace qul hal unabbi'ukum ala man تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الله تعالى كما سيقيا منا يدشي كما النبي الله تعالى يكي yana karɓar wahayi ne daga Allah abinda yake furtawa magana ce wahayi ne wanda ya samu daga Allah ta'ala babu wani abin da yake faɗa nashi na kansa kuma ya jingina shi zuwa ga Allah maganar sa ce amma ya ce Allah ne ya faɗa masa baya yi wa Allah ƙarya da a ce ya yi wa Allah ƙarya to Allah ta'ala ba zai bashi nasarar da ya bashi ba ba zai bashi ɗaukakar da ya bashi ba ba ainihin Allah ta'ala ba zai kyale shi ba kamar yadda ayoyin da karanta a baya suka nuna haka walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah ta'ala ya tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama daga zamantowarsa mawaki ko zamantowarsa boka ko zamantowarsa mai taɓin hankali fa zakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun sannan malam yace fa nazzaha nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama amman taqtarinu bihi shayatin min al-kuhani wash-shu'ara'i wal-majanin Allah ta'ala ya tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amman taqtarinu bihi ash-shayatin ya tsarkake shi daga waɗanda shaydanu ke hada dangantaka da su waɗanda ke sanu ke hada abota da su min al-kuhani waɗanda suke bokaye wal shu'ara'i da mawaka wal majanin da mahaukata waɗannan su ne waɗanda suke tare da shaidanu kuma shaidanu suke kawance da su suke abokantaka da su Allah ta'ala ya tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da cewa baya ɗaya daga cikin waɗannan wato nau'uka wa bayyana anna alladhi ja'ahu bil qur'ani malakun karim Allah ya bayyana cewa wanda ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani mala'ika ne kuma mai karamci ne mai daraja ne mai ɗaukaka ne istafahu Allah ta'ala Allah ta'ala ne ya zaɓo shi kamar yadda yake zaɓo manzanni daga cikin mutane haka yake zaɓo manzanninsa daga cikin mala'iku Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ta'ala yana zaɓo manzanni daga cikin mala'iku haka nan yana zaɓo manzanni daga cikin mutane haka nan Allah ta'ala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin بلسان عربي مبين وإنه للي شيء القرآن للي شيء القرآن ولن ضمير ينقوم وزواج القرآن وإنه للي شيء القرآن لتنزيل رب العالمين تب السوكر واتي تأبنجج هلتو نزل به الروح الأمين الروح روحي أمن تجي شين جبريل عليه السلام شي سوكدشي على قلبك بسد زوجيرك litakuna minal munziri dan ka zamo daga cikin masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubin ya saukar da shi da harshe na larabci kuma mai mabayyani ko kuma mai bayyanawa hakanan Allah ta'ala ce qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah kace wanda ya kasance maki ga jibrilu fa innahu to lalle shi jibrilu nazzalahu ala qalbika shine ya saukar da alqur'anin nan bisa ga zuciyarka bi iznillahi da izinin Allah Allah ta'ala ya sifanta mala'ika jibril da cewa manzo ne mai karamci da qaulur rasulin karim ya sifanta shi da ruhul amin wato ruhi ne wanda yake mai aminci ruhi ne mai aminci wannan sifa ce da take nuna cewa shi wannan mala'ika da Allah ta'ala ya ba shi wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ne da yake da ɗaukaka da matsayi da daraja a cikin sauran mala'iku don haka a cikinsu shi zababbe ne bayan kasance wasu zababbun Allah to shi kansa jibril ɗin a cikinsu zababbe ne hakanan Allah ta'ala ce wa idza qara'ta alqur'ana fa idza fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan ka karanta alkur'ani ka nemi tsari daga Allah minash shaitanir rajim daga shaidan wanda yake arrajim abu wato wanda wanda yake la'ananne abin jefewa ila qaulihi har zuwa inda Allah ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين هر إن الله تعالى تشكتشي الله تعالى شين يسوكر واتو نزل, نزل به الروح القدس واتو روحي من سلكي شين جبريل شي يسوكر دشي وانا القرآن من ربك دقا أبنجنك بالحق لقسكيا ليثبت الذين آمنوا دومين يتبتد وانا سكي إيماني وهدى kuma ya zamo shiriya wa bushra ya zamo bushara lil muslimi daga musulmi fasammahu ruhal amin wa sammahu ruhal qudus Allah ta'ala ya kirawo wato ya sawa shi jibril suna da ruhal amin ya kuma sa masa suna da ruhal qudus ruhi mai aminci ko ruhi tsarkakakki wannan duk yana nuna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa na wahayi yana samun shi ne daga tsotsuwa yana samun shi ne daga Allah ta'ala ta hanyar mala'ika jibril saboda haka abu ne wanda yake da tsarki abu ne wanda yake na gaskiya sabanin waɗanda suke bin shaidanu abinda suke samu suna samun shi ne ta hanyar shaidanu shaidanu na mutane ko shaidanu na aljanu don haka waliyan Allah suna shan bamban anan waɗanda suke waliyan Allah ne suna bin abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi na alkur'ani wanda mala'ika jibrilu ne ya zo da shi daga Allah waɗanda suke waliyan shaidan su kuma suna bin abin da shaidanu suka yi musu wahayi da shi suka yi saƙa musu a zuciyarsu suka ainihin kwaba musu a ransu shi suke bi saboda haka daga nan ake bambanci tsakanin waliyin Allah da waliyin da ba na Allah ba ake bambanci tsakanin masoyin Allah da wanda ba masoyin Allah ba duk wani abin da zai faɗa ko ya baka mamaki ko ya zan abin al'ajabi ne ko ya tsinkayo maka wani abin da bai faru ba kuma ya zo ya faru wannan ba shi ne ma'auni na ka fahimci cewa shi waliyi bane ko ba waliyi bane ma'auni shi ne daga ina wannan abin ya samo asali ya samo asali ne daga abin da annabawa suka zo da shi ko ya samo asali ne daga abin da shaidanu suka zo da su a can gaba ibnu taymiya zai yi mana bayani dalilin da yasa yake kawo waɗannan bayanai na ya bambance maka tsakanin waɗanda suka bi hanyar Allah suka zama waliyan Allah na gaskiya da waɗanda kuma suka zama waliyan Allah na suka zama waliyan shaidan domin sun bi hanya ta shaidanu haka nan Allah ta'ala ce fala uqsimu bil khunnasi al jawaril kunnas fala uqsimu bil khunnasi ba sai na yi rantsuwa da masu koya ba aljawaril kunnasi masu gudu suna komawa makuyarsu suna komawa mafakarsu Allah ta'ala ce fala uqsimu la dinnan wasu malamai suna cewa la ce nafiya wato Allah yana cewa ba sai yayi rantsuwa da waɗannan ba wasu kuma su ce a lace wace za'ida ana kara ta ne litakidil kalam dan a karfafa magana da haka sai su ce fala uqsimu ina rantsuwa ina rantsuwa bil khunnasi da taurari masu koyewa shine malam ya fassara maka me ake nufi da alkhunnasi me ake nufi da alkunnasi ya'ani alkawakib allati takunu fis sama'i khanisatan yana nufin taurari waɗanda suke sararin samaniya masu buya ai muhtafiyatan qabla tulu'iha masu buya kafin lokacin hudowar su yayi kafin lokacin hudowar su yayi suna ɓoyewa ba a ganin su fa'iza zaharat ra'ahan nasu jariyatan fis sama idan suka fito kuma suka bayyana mutane sai su gansu suna gudu a farfajiyar sararin samaniya fa'iza gharabat zahabat ila kunasiha idan kuma suka faɗi sai su tafi maɓuyarsu sai su tafi mafakarsu allazi ya wannan maɓuyar tasu su ne za ta kuma koye su sauraka malamai suka ce waɗannan su ne taurarin nan guda bakwai alkawakibu sayyara taurari guda bakwai waɗanda suke gudu a sararin samaniya su hudo sannan su koma inda suka hudo su faɗi wato su ne rana da wata ashamsu wal kamar rana da wata da az-zuhra taurarin da muke cewa zara da az-zuhra da kuma al-mirrikh da al-mushtari da kuma al'utarit da zuhal waɗannan su ne taurari guda bakwai waɗanda suke gudu a sararin samaniya sabanin taurarin da suke tsaye cak a guri guda akwai waɗanda ba sa motsawa sai dai su rika juyawa a inda suke amma waɗannan suna gudu su kai su komo su kai su komo su su ne alkhunnas din alkhunnas in suka ɓoye ba a ganin su yayin da suka fito kuma za su yi gudu a cikin sararin samaniya har su koma kuma gurin ɓoyansu shine alkunnas din to Allah ta'ala ce ba sai na yi rantsuwa da waɗannan taurari waɗanda kuke ganin su kullum ba su ne taurarin da matafiya sukan yi izina da su wajen gane inda suka dosa gabas suke yi ko kudu ko arewa gabas ko yamma ko kudu ko arewa sukan gane da waɗannan taurari wa bin najmi wa alamatu wa bin najmi hum yahtadun to waɗannan sune taurarin da ake da larabawa tun a lokacin jahiliya a cikin sahara na sahara tafiya ce wacce baka iya gane inda kake nufa saboda babu alamomin da za su bayyana maka ina kake nufa to suna amfani da waɗannan taurari suna amfani da rana da wata da daddare kuma su yi amfani da sauran taurarin da aka ambata Allah ce ba sai na rantsuwa da wannan ba ko kuma ina rantsuwa da wannan wallaili idza as'asa da dare idan ya gabato ya bada baya da haskensa ya bada baya da duhunsa wallaili idza as'asa ai idza adbara wa aqbala as-subh idan ya bada baya as'asa ya bada baya wa aqbala as-subh asuba kuma ta gabato was-subh idza tanaffasa da kuma asuba lokacin da ta numfasa ta numfasa shine ai akbala ta gabato da haskenta Allah ta'ala ce to waɗannan abubuwa dukkaninsu sun cancanci in rantsuwa da su ko da ko ba lalle in rantsuwa da su ba Allah ta'ala ya yi wannan rantsa-rantsa don ya tabbatar da me inda hula ƙaunar rasulin karim cewa wannan maganar maganar wani manzo ne mai karamci shine jibril wa huwa jibril shine jibril alaihi salam zai kuwatin ma'abocin ƙarfi ne inda zil'arshi makin sannan mai daraja ne a gurin mai al'arshi wato mai martaba ne a gurin Allah ma'abocin al'arshi muda'in samma wanda ake yi masa biyayya ne a can sama amin kuma amintacce ne ai muta'un fis sama'i aminu wato wanda ake yi wa da'a ne a sama kuma amintacce ne wannan sifofi ne ta mala'ika jibrilu alaihi salam wanda shi ne ya koyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani saboda haka zamu ga wani gurin a jinginawa a jinginawa mala'ika jibril wani gurin a jinginawa annabi can waccan aya fala usim bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim annabi sallallahu alaihi wa sallam ake nufi anan kuma mala'ika jibril ake nufi alkur'ani maganar Allah ce wahayin maganar sace sifar sace kamar yadda yake cewa wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana saboda alkur'ani maganar Allah ce amma maganar Allah ta hanyar wa yake aiko ta zuwa ga annabi ta hannun jibrilu shi ake aikowa shi yasa ake jingina masa a wasu lokuta wa ake saukarwa da wannan maganar don ya isar da ita ga mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wani gurin ake jingina masa saboda ka asalin mai maganar Allah ne minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah ya faro kuma can gare shi yake komawa waye yake dauko maganar daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibrilu alaihi salam allamahu shadidul quwa ma'abocin karfi shi ya koyar da shi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga wa yake kawo ta zuwa ga manzo mai karamci manzo mai daraja wanda ba mawaki ba ba boka ba ba matsafi ba ba mai tabin hankali ba saboda haka wannan dan a nuna maka cewa tsotsuwar da waliyan Allah suke samun abinda suke bauta wa Allah da shi suke samun ɗaukaka su da darajar su da gareta tsotsuwa ce mai tsarki tsotsuwa ce mai daraja kuma maganar da Allah ta'ala yake aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita magana ce da babu wani wanda ya isa ya shigar da son zuciyarsa a ciki ko ya canza ta saboda me saboda tana biyowa ta hannun mala'ika mai karfi yana da karfi ta yadda babu wani shaidani a sararin samaniya da zai tare shi ballantana ya ƙara masa wani abin da ba a faɗa masa shi ba ba zai zo lokacin da Allah yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika yake karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba wani wani aljani ko ifritu min aljinni yace zai iya matsowa wannan guri ballantana har ya fesa wani abin sa na ƙarya a ciki babu wannan damar saboda me allamahu shadidul quwa saboda shi wannan da ya dauko alqur'ani mai karfi ne bi quwwatin ma'abocin karfi ne sannan yana da daraja a gurin Allah yana da makana yana da matsayi babba a gurin Allah sannan mai amana ne saboda haka kaga babu maganar cewa za a bashi wani abu na wahayi shi a karan kansa ya ci amana ya ƙara ko ya rage saboda haka Allah ta'ala ya yabe shi da waɗannan sifofi sannan shugaba ne a cikin mala'iku duka babu wanda ya kai shi shi ake yi wa da'a a can sama a can sama shine ake yi wa da'a sannan Allah ta'ala ce wa ma sahibukum bi majnun lalle ma'abocinku lalle abokinku shine annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutumin naku wanda kuke tare da shi wanda kuke kuka zauna da shi ya zauna da ku shine ma'anar suhba anan tunda ya taso a cikin ku ya taso bai taso a wani gari daban ba sannan ya shigo garinku yake muku wa'azi a a cikinku ya taso wa qad labistu fikum umran min qabli afala taqilun na zauna a cikinku shekaru saboda haka kun san ni ko ni wane ne saboda haka babu wani abin da za ku wato zai koya dangane da da ɗabi'una da halayena da gari kun san komai dangane da ni kuna yabansa ya aka yi yanzu rana tsaka bai na ashiyatin wa duhaha kawai a ce shi mai taɓin hankali da can ko rikici aka yi ba a yadda kowa ya zo ya sasanta wannan rikici ba ya yi hukunci sai shi kowa ya gan shi zai ce razina bil aminil muhtar mun yadda da amintacce zababbe to sai yau kawai saboda ya zo da abin da ya saba wa san zuciyarku sai ya zama majnun sai ya zama bai taɓin hankali wa ma sahibukum bi majnun ai sahibukum allazi manna Allahu alaikum bihi wannan mutumin naku wanda Allah ta'ala yayi muku baiwar samuwarsa a cikin ku iz ba'athahu ilaikum tunda har Allah ya zabo shi ya aiko shi zuwa gare ku rasulan min jinsikum yana manzo daga jinsin ku shine min anfusikum din wato daga jinsin ku ba a dauko shi daga wani jinsi ba ba a ɗauko shi daga cikin wata ƙabila ba sai aka ɗauko shi daga cikin ƙabilar ku larabawa yaren da kuke magana da shi da shi yake magana abinda kuke ci kuke sha inda kuke zama a nan yake da haka bai zo daga wani guri daban ba min jinsikum ba daga aljanu yake ba ba mala'ika bane Allah ta'ala ya aiko mutum ne da kuka san shi kuka saba da shi kuka amince masa Allah ta'ala ya zabo shi daga cikin ku dan kuma ya ɗaukaka ku ya darajta ku يصحبكم من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة tun da ba za ku iya ganin mala'ika ba da mala'ika zai zo a surarsa ta mala'ika a ce shi ne aka aiko muku a matsayin manzo ba ku da ƙarfi da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya da za ku iya kallonsa sauraka da zarar ya bayyana to dukan ku za ku su maune ku faɗi babu wani wanda zai iya tsayawa ya kura wa mala'ika ido yana kallonsa a matsayinsa na mala'ika shi yasa Allah ta'ala ya ce kama kala ta'ala wa ƙaru laula unzila alaihi malak walau an zalla malakan laƙudiyar al'amur sun malayin zaro suka ce don me ba a saukar mana da mala'ika ba laula unzila alaihi malak don me ba a saukar masa da mala'ika ba walau an zalla malakan da mun saukar da mala'ika wato don me mala'ika bai zuho tare da shi yana tafiya da shi duk inda duk inda ya magana yana gaskata shi ba mu ga mala'ikan gashi nan muna ganin sa jibril din gashi nan shine jibrilin muna ganin sa muna gane shi Allah ce walau anzalna malakan da mun saukar da mala'ika a bisa sunar da kuke zato la qudiyal amru to da an gama al'amari da magana ta kare da sai dai wasu ba ku ba sun bala tun zarun sannan ba za a sauƙaƙa muku mala'iku su zo a surar su a haka da ai babu magana kuma walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun da za mu sanya shi mala'ikan nema zai zo a surar mala'ika a da zai da za mu sa mala'ikan ya zo to za mu sa shi a surar mutum ne yadda za ku iya ganin shi ku iya samun abin da ɗaya ba kewa da shi ku iya nutsuwa da shi to da zarar kuma ya zama mutum din ne sai kuma wannan rikici na farko ya sake dawowa cewa ku ba ku yadda ba mala'ika ne kaga sai a yi ta kai kwangwaba baya da za mu aiko mala'ikan ya zo to ba zai yiwu ba sai a mutum kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kullu kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna minas sama'i malakan rasula da a ce mala'iku ne a ƙasa suke tafiya a nitsa kamar yadda kuke tafiya din nan to da shi kenan mala'ika za a aiko musu manzo to amma ku mutane ne ya kamata manzon ne ya zamo daga cikin ku ba daga cikin mutane ba ba daga cikin aljanu ba wa qala ta'ala Allah ya ce wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin hakika ya ganshi a sararin samaniya mabayyani wato Allah ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibrilu a bisa surarsa a bisa halittarsa kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama sau biyu kacal Allah ta'ala ya taɓa yadda mala'ika jibrilu ya nuna kansa ya gan shi saddan bi janahihi ma bayna sama'i wal ard fiffikensa daya yana da fiffike 600 fiffike daya ya toka da tsakanin sama da ƙasa to da zai iya zo ya zauna cikin mu eh ai ba zai gano ba to shine Allah ta'ala ya ce wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin ce kuma wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wannan ma jibrilu ne ya gani ba wai Allah ba ya kuma gani shi a wani karo na biyu lokacin da aka yi iraji da shi a nan ma ya gan shi inda sidratul munta to waɗannan su ne wato lokuta guda biyu rak da Allah ta'ala ya nuna wa ko ya yarda jibrilu ya bayyana kansa a matsayin jibrilu gare shi amma a sauran lokuta yana zuwa ne a sifata ta dan adam yakan zo a sifa ta mutum game da karanta hadisin Umar ya zo a sifa ta bakauyi ba amma san shi ne ba har sai da ya gama tambayoyin sa ya tafi duk su Umar suna zazzaune ga Jibrilu ga Umar ga ga sauran sahabbai duk ana zaune ba wanda ya gane Jibrilu ne sai da ya tafi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana abin nan haka nan wani lokaci zai zo a sifar dihiyatul kalbi ya zo ya gama magana Aisha tana hango shi sai ya tafi annabi sai ce abin nan waye ya zo guna ce ai dahiya ne na gan shi ce ba shi ba ne ai mala'ika jibrilu to saboda haka a cikin irin wannan kamanni yakan zo ya zo a kaman mutum amma baya bayyana a kamarsa ta mala'ika Allah ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin bi dhanin a wata kira'ar kenan bi dhanin bi dha بذنين أي بمتهم النبي صلى الله عليه وسلم بيكسن شيء على الغيب بسا ga abin da aka sanar da shi na koya ba bai zanin bai zama abin tuhuma ba abin da aka sanar da shi na alkur'ani wanda yake ɗauke da labarurrukan da suka wuce da wasu abubuwan da za su zo nan gaba da batun mutuwa da tashin alkiyama da aljanna da wuta waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke ɓoye ga su waɗanda ake karanta alkur'ani gare mu duka ba mu san abin da ya riga wuce na tarihin annabawa ba gaibi ne a wajenmu ba mu san abubuwan da za su zo ba nan gaba na ashiratu sa'a gaibi ne a wajenmu ba mu san abin da zai biyo bayan mutuwa ba na tashi daga kabari da hisabi da shiga aljanna ga 'yan aljanna Allah ka samu cikinsu da shiga wuta ga 'yan wuta Allah ka tsare mu ba mu san waɗannan abubuwa ba sai ta hanyar abinda Allah ta'ala ya kowa annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan gaibi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama muttaham ba wanda ake tuhuma dangane da bada waɗannan labarurruka shi ne qira'ar zanin bizza qira'a kuma wa fil qira'ati ukhra dai qira'ar kuma wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin bi dhanin dhanin shine mai ruwa bidda بذنين متهم بذنين كما ببخيل wato annabi sallallahu alaihi bai zama mai ruwa ba wato baya ruwar abinda aka bashi na na ilimi abinda ba ku sani ba na gaibi in Allah ya sanar da shi baya ruwar ya sanar da ku ai bi bakhilin yaktumul ilma bai zama mai ruwa wajen boye ilimi ba wala yabzuluhu illa bi ju'lin ya zama baya baya bayar da shi sai an biya shi sai an yi jinga kama ya fa'alu man yaktumul ilma illa bil'iwadi kamar yadda wanda yake ɓoye ilimi yake ɓoyewa baya bayar da shi sai an yi jinga to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama haka ba baya tambaye su kullu as'alukum alaihi min ajr bana neman ku biya ni wani lada ban taba cewa ku biya ni wani lada ba ku biya ni abinda zan gaya muku abin nan sakamakon abinda nake gaya muku na gaskiya saboda haka Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa mai fitowa ne ya faɗi abin da Allah ta'ala ya sanar da shi na alkur'ani wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim kuma alkur'ani shi bai zama maganar shaidan wanda yake la'ananne ba malam yace fanazzaha jibrila alayhi salam an an yakuna shaytanan kama nazzaha muhammadan sallallahu alaihi wa sallama an an yakuna sha'iran aw kahinan Allah ta'ala ya tsarkake jibrilu alaihi salam gabarin ya kasance shaidan kamar yadda ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam gabarin ya kasance mawaki ko kuma boka don haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mawaki ko boka ba ko matsafi haka nan jibrilu bai zama shaidani ba don haka abinda yake zuwa da shi ba shaidan bane kamar yadda suke tuhumar cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da shi irin abinda shaidanu da mahaukata ne suke yi wanda suke tare da wato suke tare da shaidanu da aljanu tare da su da kwankwamai tare da su su suke irin waɗannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane to shine malam yace fa auliya'ullahi almuttaquna karanta
أولياء الله المتقون هم المهتدون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيفعلون ما أمر ما أمر به ما أمر به وينهون عما عنه سكت ويهتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه فيؤيده بملائكته وروح منه ويغرق الله في قلوبهم من أمواله ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياء المتقين وفيها أولياء كرامتهم بحجة في الدين أو الحاجة للمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وآله وآله وسلم كذلك.
to tsayana sai ka saurari in ina karanta ka gyaggyara naka ka gyara karatunka ka gyara littafinka فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وليان الله ما سطورنسا سوني المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم ما سكوي لأنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيفعلون ما أمر سنا أيكة أبن دي أمرني دشيباب به وينتهون عما نهى عنه وزجر a nan saji'i ne ya yi a jumlolin guda biyu fayaf'aluna ma amar wa yantahuna amma naha anhu wa zajar saboda ka babu bihi din nan ta ta ta ka gane fayaf'aluna ma amar wa yantahuna amma naha anhu wa zajar kai baka ji larabcin afi dadi haka ba fayaf'aluna ma amar suna yin yana suna suna aiki da abin da ya umarni da shi wayantahuna amma naha anhu wa zajar suna kuma hanuwa daga abin da ya hana kuma ya tsawatar a kansa wayaqtaduna bihi fima bayyana lahum an yattabi'uhu fihi sannan suna koyi da shi cikin abin da ya bayyana musu cewa su yi masa biyayya a cikinsa fayu ayyiduhumullahu ga gyara naka fayu ayyiduhumullahu bi mala'ikatihi wa ruhin min sai Allah ta'ala ya karfafe su da mala'ikunsa da ruhi da gare shi wa yaqdhifu Allahu fi qulubihim min anwarihi Allah ta'ala ya jefa musu hasken daga haskensa a cikin zukatansu wala humul karamatu kuma suna da karamomi allati yukrimu Allah biha awliya'ahu almuttaqun wanda Allah yake karrama bayansa wanda Allah ta'ala yake karrama waliyansa masu tsoransa da shi wa khiyaru awliya'illah zababbun waliyan Allah karamatuhum lihujjatin fiddini aw lihajatin bil muslimina suna kasancewa dan hujja a addini ko bukata ta musulmi kama kanat mu'jizatu nabiyihim sallallahu alaihi wasallama kazalika kamar yadda mu'jizojin annabin su sallallahu alaihi wasallama suke kamar haka abinda malam yake cewa waliyan Allah masu tsoron Allah su ne waɗanda suke koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke aiki da umarninsa suke barin dukkan wani abin da ya hana ya tsawatar gabarinsa saboda haka kaga ashe waliyai su ne masu bin shari'ar Allah su ne ahalus shari'ati ba ahalul haqiqati ba ahalus shari'ati su ne masu bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne waliyai na Allah amma waɗanda za su saki abinda annabi ya zo da shi na shari'a wani auliya ushayatin ne waliyan shaidanu ne ma'abota shaidanu ne abokan shaidanu ne waɗannan su ne Allah ta'ala yake karfafa su ya karfafe su da mala'iku ya karfafe su da jibrilu alaihissalam ya karfafe su da imani ya karfafe su da nutsuwa ta zuciya kamar yadda a baya can malam ya kawo mana ayoyin da suke tabbatar da haka su ne waɗanda allah ta'ala yake jefa haske na imani a zuciyarsu zuciyarsu takan yi haske sukan haskaka da imani a zuciyarsu fuskar su ta yi haske ta hanyar biyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan hasken da shi za su zora da gobe kiyama suna tafiya a cikin haske nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim to mala yace kuma Allah ta'ala yana ba su karama yana karrama su da karamomi iri-iri yana karfafa su ya karrama su da karamomi kaga wannan shi yake tabbatar da batun cewa ahlus sunna sun yadda akwai karamomin waliyai karamomin waliyan Allah suna da karama karama shine abinda Allah ta'ala zai karraba wani da shi yace karamomin su suna kasancewa li hujjatin fid dini aw li hajatin bil muslimina lihujjatin fiddini aw lihajatin bil muslimina wato karamomi da mu'ujizozi suna kasancewa saboda abu wato afwan khawariqul ada abubuwan da sukan zo su saba al'ada wanda sukan saba al'ada a zahiri kaga ba haka yake faruwa ba kuma ya faru to iri uku ne akwai irin wanda sukan zo li hujjatin fi dini aw li hajatil muslimin dan su zama hujja ga addini yayin da ake ja da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wani abu Allah ta'ala ya gudanar da wata karama wa mu'jiza a hannunsa dan ya tabbatar da gaskiyar wannan addini kamar yadda suka tambaye shi ya roki Allah wata ya tsage kuma ya roki Allah watan ya tsage suka gani اقتربت الساعة وانشق القمر kaga wannan Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne dan ya karfafa addini kamar da Isra'i da shi da Mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ba a yi masa a yi masa Isra'i ba ba shi ne ba a yi masa Mi'raji ba yana kwance kawai mala'ika ya zo ce to tashi mu tafi saboda haka anan dan a nuna wa ƙuraishawa wani abu wanda yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da'awar annabcinsa a gudanar da wani abin da ya saba wa al'ada a hannunsa wanda ba su taba gani ba kuma ba su taba zaton zai yiwu ba ya yiwu a hannun wannan bawan Allah wanda yake da'awar annabci wanda yake cewa shi annabin Allah ne ta haka su fahimci gaskiyarsa kaga wannan lihujjatin ne fiddini akan samu kuma lihajatil muslimina kamar musulmi zo suna bukatar ruwa a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam dan ruwa kankani ya sa hannu ko ya addu'a ruwan dan ya wadatu kowa da kowa kamar yadda zai zo da ya ba mu misalan su nan gaba kaga bukata ce ta sa hakan ta samu saboda ka yana iya zama karamar mu'jizar annabi ta zama li hujjatin fi dini ko li hajatil muslimina haka nan ita ma karamar da Allah zai bawa wani daga cikin bayan Allah da ya zama lihujjatin fiddini kamar abu muslimul khawlani wanda al'aswadul ansi mai da'awar annabtin karya lokacin da annabta sallama lokacin da ya kama shi ya jefa shi cikin wuta habib ibn yazid lokacin da sayyid abubakar ya tura shi gurin al'aswadul ansi ya kama shi ya sa aka hura wuta ya jefa shi ciki kuma wutan nan ta zama bardan wa salaman ya fito lafiya irin yadda Allah ta'ala ya karrama annabi abin nan Ibrahim alayhi salam shi ma haka ya samu wannan karama ya zo har sayyidina Umar yake yake yake cewa ya gode Allah da bai karɓi ransa ba har sai da ya nuna masa wani mutum cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya karrama da irin abin da ya karrama annabi Ibrahim da shi to kaga wannan lihajatil lihujjatin fid din ne saboda me shi wancan yana da awar annabci ya so ya yi intikami ga wannan bawan Allah amma abin da ya so sai reshe juyi da mujiya kaga wannan lihajatin lihujjatin fiddini ne akwai lihajatin musulmi na irin abin da Allah ta'ala ya karfafi musulmi da shi lokacin da al'ala ibn al-hadrami da rundunarsa zai zo nan gaba ya kawo mana duk waɗannan misalai da rundunarsa suka zo ga abokan gaba nan kuma ga ruwa a gabansu abokan gaba kuma na can tsallaken ruwa saboda kamar sun guje musu amma ya ce a yi bismillah a shiga suka hau da dawakan suka taka ruwa kamar suna taka ƙasa suka wuce kamar yadda Allah ta'ala ya tserar da annabi Musa alaihi salam ta cikin ruwa shi da mutanensa haka Allah ta'ala ya wa al'ala ibn al-hadrami ya bi ta kan ruwa ta zaman masa hanya ya wuce kaga wannan hajatul musulmi da ta sa haka ana bukata kuma a cikin wannan tafiyar suna kishiriya kishiya musu yawa yayi addu'a nan take ruwa ya sauka suka sha suka shayar da dabbobin su waɗanda suke bayan su can ba inda suke ba ruwan bai zo ba na gaban su ma ba samu ruwan ba iya su kawai iya su kawai ruwan ya sauka wajen su a wani lahajatul musulmin zai zo nan gaba ya maka bayani wannan kaso na farko kenan ana samun wannan lil umuril mubaha abubuwa da suke halal kana buƙatar wani abu Allah ta'ala ya taimaka maka da abu irin yadda yawa Maryam alaihi Maryam abin nan bintu Imran Allah ta'ala ya rika bata abinci arziki abinci kayan marmari na lokacin sanyi same shi a lokacin zafi lokacin zafi same shi a lokacin sanyi an na laki haza qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kaga wannan buƙatar ta ce abu ne mubah cin ta da shan ta wannan mubah ne ba li hujjatin fi din ba li hajjatin muslimin tana iya cin abinci kamar kowa ba an rasa abinci bane amma dai dan aka bata wani abu na mubah kamar annabi Sulaiman alaihi salam da Allah ta'ala ya hore masa aljanu ya'maluna lahu ma yasha'u suna yi masa duk abin da yake so ya hore masa iska zai hau iska ya yi tafiya da abin nan ya hore masa tsuntsaye duk wannan saboda tafiyar da al'amuransa ne na yau da gobe abubuwa da suke mubaha to wannan nau'i ne shi ma na khawariqul abin nan ada sai nau'i na uku wanda yake kasancewa a hannun fajirai fasikai kafirai na abubuwan da Allah ya haramta kamar abin da yake gudana a hannun boka ko a hannun matsafi ko a hannun wani babban makiyin Allah a rika ganin wasu abubuwa na gudana a hannunsa na ban mamaki to su ma waɗannan khawariqul ada ne amma ba karama bace ba karramawa bace akwai bambanci tsakanin karama wanda Allah ta'ala ke karrama waliyansa da annabawansa da ita da kuma abin da yake gudana a hannun fajirai fasikai ahlus sunna sun yadda akwai karama kamar da suka yadda akwai mu'jizojin annabawa sun yadda akwai khawariqul abin mu'tazila da wasu daga cikin malamai da suka zabi akan wannan mas'ala din ba su yadda cewa akwai khawariqul ada tana kasancewa ga wani ba annabi ba saboda haka suka yi inkarin karamomin waliyai kamar abin nan kamar abin nan mu'tazila gaba daya su ba su yadda akwai khawariqul ada takunu li ghairi nabiyyin ba su annabi shine saboda haka suka yi inkarin sihiri saboda su yi inkarin sihiri ba su yadda akwai sihiri ba don haka duk wani abin da ya zo na ban mamaki za su nemi su fassara shi da wani abin da hankalin zai karba ba su yadda cewa khariqul lil ada bane haka nan cikin sauran mutanen da ba mu'tazila ba akwai ibnu hazm ibnu hazm bai da akwai wani khariqul lil ada da yake bukara a hannun wani wanda ba ba manzon Allah ba haka nan irin su Abu Abdullahi al-Halimi irin su Abu Ishaq al-Isfirayini irin su Abu Ishaq al-Istirabadi waɗannan dukkan su ba malaman ba mu'tazilawa bane sun su wasu daga cikin su malaman asha'ira ne ma duk da cewa ash'ariya sun yadda akwai khawariqul ada sai dai inda suke akan samu ɗirkaniya wajen bambance ta da bambance tsakanin karama mu'jiza da kuma abin da yake faruwa ga bokaye a nan ne suka ɗan samu tangarɗa wanda har ibnu taymiya ya babban littafin sa annubuwat da ya bayyana bambanci tsakanin abinda Allah yake bawa annabawa da salihai da kuma abinda yake wakana a hannun waɗanda ba annabawa ba ba salihai ba zaka ga su asha'ira suna cewa bambanci tsakanin tsakanin karama da tsakanin abin nan da tsakanin mu'jiza suna cewa mu'jiza akwai tahaddi a cikinta akwai iddi'a'un nubuwa akwai tahaddi sai yayi da awar annabci kuma an kalubalance shi ko ya kalubalanta to abin da yazo ta hannunsa wanda ya saba al'ada shine mu'jiza kamar yadda suke faɗa shi ita kuma karama babu tahaddi a cikinta wato baya cika baki ya ce zan yi kaza ko ku zo mu yi kaza sai dai kawai ta gudana hannunsa shi ma bai san za ta gudana ba shi kuma abin nan shi kuma wanda yake ba ba ba ba mutumin kirki ba ba annabi ba ba mutumin kirki ba shi kuma abin da zai gudana tsakanin a hannunsa yana kasancewa tare da da sabawa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu da'awar ko ba da'awar annabcin zai ta zo munaqiza sabanin abin da yake da'awa to kaga wannan rabe-raben suna ibn taymiya yake cewa wannan rabe-raben ba su da ba su da ba su da karfi saboda na farko da da da da abin da ake bawa manzo da abin da ake bawa wali dukkan su khawariq lil adani dukkan su abubuwa ne da suka saba wa al'ada hakanan abinda ake bawa fajiri ko boka ko dan duba ko wani abin shi ma abin da yake saba al'ada ne sai dai bambanci duk abin da ake bawa annabawa da salihai to jinsin sa baya zama makdurin ga bashar mutane ba za su iya irin sa ba babu wani mutum da zai iya irin sa sabana abin da za a bawa sahir ko abin da za a bawa wani wani wani wani boka ko wani shaidani za ka samu wasu cikin mutane su ma za su iya wannan amma banda na annabi na annabi babu wanda zai iya irinsa khariqul lil adadi ba a saba ganin abun ba amma ba wanda zai iya irinsa shi yasa za ku ga a cikin misalan da zai kawo mana nan gaba kowane abu da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam khariqul lil adadi khariqul lil adadi yanzu ifritun min al jinn yana yace ana atika bi qabla an taquma min maqamika menene a ciki abin da yake ci kawai shine zai dauko wani abu daga gurinsa ya kawo shi wani guri kaga dama abin yana nan kawai yanzu saurin da za a samu ne wajen dauko shi zuwa abin nan amma ba abin da babu shi ba ya kawo shi ba zai iya ba to shi ma ifritun minal jinni wani wani ifritun minal jinni da zai iya kaga kaga bata zama wani abun abun khariqul lil'ada a gurin wancan ba ga wanda ba zai iya ba shi da take khariqul al'ada a gurinsa amma maqdurin ne a gurin wani amma annabi sallallahu alaihi wa sallama zai sa hannunsa a cikin ruwa ruwa ya ta bulbula dan ruwa ne dan kankani ya sa hannunsa hannu hannu ba gurin bulbular ruwa bane amma kuma gashi yana ta abin nan sauraka babu kuma wanda zai iya wannan babu wanda zai iya wannan sauraka wannan shine bambanci tafiya a saman a saman a saman a saman iska mutum ya tashi ya tsuntsu ya taba abin nan in bai zama maqdurul lil insan ba yana iya zama maqdurul lil haywan ai tsuntsu shi ma yana tashi a sama sauraka kaga abin da kai tsuntsu yayi amma banda mu'jiza akwai wanda zai iya mi'raji akwai tsuntsun da zai mi'raji babu shi saboda haka koda dukansu sun yi tarayya a kasancewarsu khawarik ne lil'ada sai dai wannan yana zama makdurin ne min jinsihi inda albashari au inda alhaiwan sabanin mu'jiza da mu'jiza da karama ba sa kasancewa haka ibnu taymiya zai kawo mana misalai da yawa waɗanda suke tabbatar da haka cewa karamatul auliya inna ma hasalat bi barakati ittiba'i rasulillahi bi barakati ittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wa sallama karamomin waliyai suna kasancewa ne bi barakati ittiba'i rasulihi da albarkan bin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa hiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizati rasuli saboda haka karamomin da Allah zai karrama wani waliyin Allah cikin wannan al'umma wannan karama tana ana lissafa ta ne cikin mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam domin bai same ta ba sai ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambanci tsakanin karama ta wali da kuma abinda ba karama bane wato ta lalace da ubangiji ta yake ma wani bambancin su ba ta haddi ba kamar yadda wasu suke faɗa ba iddi'a'ul nubuwa abin maganar mu'jiza ba a tahaddi wannan an samu tahaddi an kawo wa Khalid ibn Walid dafi ya san dafi ne kuma ya sha kuma ba abin da ya masa akwai tahaddi anan ala ibn al-hadrami ga ruwa nan a gabansa ya ce a zo a shiga akwai tahaddi anan so a ce ita karama ba tahaddi a ciki wannan ya saba wa abin da ya tabbata na karamomi karama akwai tahaddi a ciki kama me bambancin karama da wanda ba karama ba shi mai karama shi ne waliyin Allah mai wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da imani da tsoron Allah mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya bayyana a hannunsa to wannan karama ce in baya bin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin mamaki kuma ya bayyana a hannunsa wannan talala ce saboda haka mizanin shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambanci amma ba kamar yadda wasu suke faɗa ba ko ita wannan ana ɓoye ta ita wannan ba a ɓoye ta ita wannan tana kasancewa ga waye ne ita wancan ba ta kasancewa ga wane ne wannan duk ba shine bambancin ba bambancin shine wannan bin annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam zama mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam to waliyi duk da malamai suna sun sabani shin waliyi shine wanda aka san cewa zai mutu akan imani da tsoron Allah ko ku a'a shine wanda aka san shi da imani da tsoron Allah ko ba a san shi nan gaba me zai mutu da shi ba to wasu suka ce wanda zai mutu akan imani da tsoron Allah to kaga ashe ba za ka san waliyin ba ba ka san waliyin ba kenan sai ya zama daidai yake da dan aljanna yadda ba za ka san ɗan aljanna ba to ba za ka san waliyi ba tunda an ce wanda zai mutu akan imanin tsoron Allah wa ya san kan abin da wani zai mutu sai da ya kyautata masa zato to wasu fa sun ce wannan shine waliyi fa alladina amanu wa kanu yattaqun ana nufin wanda za su yi imani har su mutu to kaga shine waliyi wasu kuma suka ce a'a shine wanda yake da imani da tsoron Allah zai iya zuwa ya zama waliyi ne da farko daga baya kuma in ya canza da ya canza imani da tsoron Allah kuma ya zama ba waliyi ba saboda ba matsala yau a ce waliyi ne gobe kuma an ce a ce ya rikide ya canza ya zama wani abu sai mu ce shikenan yanzu ya tashi daga walittaka wasu malaman sun faɗi haka to kamar ta ayyana dan aljanna ne ana ana ayyana dan aljanna ko ba ayyana dan aljanna wasu ce duk wanda ya yi imani da Allah da manzansa to ana iya cewa sa dan aljanna wannan kuskure wasu ce ana cewa dan aljanna wanda aka shaida cewa dan aljanna ne nasi ya sauka akan su cewa dan aljanna ne kamar yadda muke cewa al-asharatul basharuna bil janna ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne saboda wahayi da ya sauka akan su ce to wannan sai a sai a nuna shi a ce dan aljanna ne wanda ba wannan ba sai da a kyautata masa zato wasu suka ce a'a ana duba akwai waɗanda addininsu da tsoron allansu mutawatir fil umma ya shahara a al'umma an riga an san su al'umma duk ta musu shaida akan cewa 'yan abin da mutanen masu tsoron allah ne masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to waɗannan za a yi musu shaida da aljanna kamar irin su Umar ibn Abdul Aziz kamar irin su Hassan al-Basri Abu Thawr yake cewa babu wani wanda zan yi wa shaida da aljanna sai Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Thawr Khalid ibn Ibrahim Khalid ibn Ibrahim Abu Thawr ɗaya daga cikin malamai ne ya riga Imam Ahmad rasuwa da shekara da shekara ɗaya ya rasu 240 to sun ce idan aka ga alamomi sun tabbata kuma aka samu tawatiri cikin al'umma wannan baya hana yau mutum shaida saboda akwai hadisi sun yi hujja da hadisi a cikin musnad wanda malamai sun hassana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sayati yau sayati yawmun ta'lamuna fihi ahlal jannati min ahlin nar lokaci zai zo da za ku gane dan aljanna ku gane dan wuta sabai suka ce ta yaya suka ce za ku gane amma ahlul jannati bis sana'il hasan wa amma ahlun nari bis sana'is sayyi za ku gane dan aljanna da kyakkyawan yabo da zai cika kunnuwan al'umma zamaninnuka a ta yi kowa ya taso yabansu yake yi to za ku gane waɗannan aljanna ne za ku gane 'yan wuta da mummunan yabo da mummunan shaida da za a ta yi musu tun daga zamaninsu har allah ya daɗe ƙasa kowa ya ɓambace su babu abin nan to za ku gane 'yan wuta ne da hadisin gawar da ta wuce annabi ya ce wajabat wata ta wuce ya ce wajabat aka tambayi wannan wannan sahabbai sun yabe shi annabi ya ce wajabat yana nufin wajabat lahul janna wancan kuma sahabbai sun kukushe shi annabi ya ce wajabat ay wajabat lahun nar karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'ullahi fil ard to wannan yasa wasu malamai suke cewa akwai wanda tawatarat sifatuhum bittaqwa wad-din wal-wara' to waɗannan za a iya musu shaida da cewa 'yan aljanna ne ala ayyi halin waɗanda ra'ayuka ne guda uku duk kowanne malamai sun faɗa amma wancan na farko kuskure ne wanda zai ce kowane mumini wanda zahirinsa imani da tsoron Allah ana iya masa shaida da aljanna wannan kuskure ne malai ce wa karamatu awliya illah inna ma hasalat bi barakati ittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wa sallama fa hiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizati rasul sallallahu alaihi wa sallama karamomin waliyan Allah sun samu ne saboda biyayyar manzo sallallahu alaihi wasallama waɗannan karamomi alal haƙiƙa suna shiga ne cikin mu'ujizozin manzo sallallahu alaihi wasallama nan zai zama matashiyar karatunmu a sati na gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi